أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصود واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 15 ga wata na safar hijira shekara dubu kai 29 talatin ga watan safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyar ne a shi ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu darasi da ya gabata muna cikin labarin annabin allah suleiman inda mun zo inda Allah mai cikawa kuma aljannu na cikin aiki ba su gano ba a nan aya kenan ta sha hudu a nan karatunmu muna ciki lokaci kenan yau sha Allah za mu tashi aya ta sha biyar ta wannan sura sura ta sabar kahin nan akwai 'yan tambayoyi wani shi dan uwa yana maganar hukuncin shuraren karatu a cikin wa'azi ko kira'a a cikin banɗaki to gaskiya kira'a da waye ba wurin banɗaki ba gaskiyar magana gaskiya ba wurin aka mata a ba abin daraja gaskiya amma kana ce ka shura da wannan ba ta kai da amma ka kai kira'a banɗaki da sai guda ce sai magana shi wannan uwa iya maganar an wasa cikin addu'a shi da wani ne yana zama daga waje yake suna da bukatu shi ɗayan iya cewa yana cikin iya bukatar addu'a ta shirya Allah tabbatar da shi Allah tabbatar da mu gaba daya kuma iya fata a bashi Allah bashi mata ta kwarai kowa wannan Allah bashi ta kwarai duk gaba daya sai faɗakarwa akwai kwana biyu ana ta mun tambaya ban gane tambaya ba shi tambaya ta cikin gida ce tambaya guda cewa me hukuncin an doki gawa sakan ga yanzu a wannan zamanin ana bin gawa da hailara da kabara har a kai ta abin ne duk da wancan zamanin na yi bayani don haka ne gaskiya magana bai cikin suna bida ce bai cikin suna bin gawa da kabarori da hailala bida ce aikin yan bida ne ba aikin suna ba ne ba ana bin gawa cikin nutsuwa wurin nutsuwa ne to ashe abin an yada magana ne akan gawa ta giro akan hanyoyin sadarwa aka yada magana alhali wani shari ne na yan bida ba gawar giro ba ce ba wanda ya ga abin an yada shi akan gawar giro amma gawar giro alama don amana suna sun biya sun hudu a hili sun bada gawar giro tana da ke hannun yan agaji duk yan agaji da hularsa da komi an kundi ba abin gawo gero ɗan agaji ne kuma farin zawaki ne babu wani wata bataniya babu wani dara ba wani abu ya zuwa ciki farin zawaki ne kurin kuma tana hannun ya agaji gaba ɗaya kowane ɓangare ita kuma wannan wani abu ne ja haka rike gawar kuma yan bida sun kewaye ta ba suna wuce ba idan wannan kaga a wancan bakacin kabarori a ta gero ba kabarori ko haidala babu mai kawai da kabara da haidaloli ta yan bida ce ba suna bace sai magana ta biyu kullum kuna wa ‘yan uwa alusunna ya jan hankali duk za ka ce an ga alusunna cin wani abu ka san abin ana kallon suna ana kallon ku duk da muka yi gamin gambiza da wasu kai hankali kai take shafa wannan gamin gambiza da ake wannan kawai na abubuwan da yana abin siyasa kawai sa abin da ake ciki gamin gambiza yan bida da yan suna da an gamu da kan sa abin da ake ciki wani abu da yake so kullu ta zai abin yake mun mamaki cewa nan sanarwa za a yi ta za a yi wata zanga-zanga wata marshe za a yi daga wuri kaza zuwa wuri kaza cv a irin alkunutu konfirma da suna perfected za a yi za a yi tahiyar marshikin a je wuri kaza kuma za a yi kunutu kamar yadda suna ta zo taron sassanama a na san taron taron kunutu a na zuwa suna kaga wani shekara hada suna a ciki aka yi da su shekara mai hana wanzu ma wani suna ce ta annabi haka ake yi wannan matsala ce wannan kaga sun koyi da tsari suna hama wai sau wai daidai suna annabi a yi marashi a ji a yi kunutu a nasa mashi kunutun ta kama ko ina nan a tun a madasar da wani ake a sallah ake amma taron ta wallahi tun daga yi mai da an fara yin ta a yi taron kamar ka taro a idi a yi taro ban masalaci za a yi kunutu kan za a kuma tsala kaga abin da ganin faru yanzu ya ka cikin gida kuma abin ana so a mai da idan ganin halin suna a ciki kamar yadda suna annabi ce a suna ba taron kunutu kowa inda yake in ta kama za a yi ta gaskiya kullum aka ci ala suna kana cikin gyara kaga zo na abu abin da kishi kullum kuma hawa magana abin daga can yanzu a wurin da aka hawa aka yi kudu ba aka yi wa'azi aka kira wani orkestra daga dukkan duniya yanzu kuma aka yi ganga aka iskanci a wurin kowa da wani malami sun da zo ya hau da bida ya hau dan kiɗi a wuri guda aka mata abu abin kima gaskiyar magana gaskiya bai dace ba duk ala sunna kullun ka ka san ka hatar wallahi kai da kallo daga an ganga ce sunna to ba sunna bace da su kuma Allah sa gyara gaskiya larma ayat shaja
لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربنا غفور نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو daidai sati da ya gabata muna cikin bayanin annabin Allah Suleiman yadda Allah ya bashi mulki wanda bai ba wani ba har addu'a yi Allah ka ba mulkin da ka ba kowa ba cikin bayinka kuma shi ne Allah ba shi mulki da mutum hatta da aljani bayani ya gabata wanda aljannu ke mai hidima ke mai bauta aiki na kwadago ba tare suna so ba dole suke yi wanda ya ke ya sha kashi ƙarƙar mai shi sha kashi kuma su mai hidima a cikin wannan sura sota saba kama mance a baya sun yi bayanin wannan bawan allah irin yadda wannan garin da ake cewa saba malakata saba baiwar allah wadda hudu ya kawo labarin a nan za mu ga baiwa da allah ya ba annabi suleiman wanda kuma ya ma allah godiya kanta wanda cikin gwada mulki kiran gari ne mai mulki da jimawa malakatar saba tana cikin mulkita a hausa a tafsiri haka ita bilkis da ba suna tabbata da ana masu suna bilkis ko bilkis a kan ce ta saba ce ta wannan daula ce wannan garin ce annabi suleiman ya gwada mata girman mulki wanda ya huce hankalinsu ya huce tunanin inda suke mulki na duniya mun ji da ba ita ce dogo a takaice bayan mun yi ta bayan ta yaka mai garawa ta yaka mai kyauta don ta ga mai neman duniya ne ko kuwa da gaske yake wanda ta mai jarabawa ta cin hanci kuma ta ji irin ta hadisi da ya mata na mu za mu dama dukiya da al'abin duniya to bar su za su ji za su kawo za mu je gare su za mu taka taka taka taka yau da bayanin na tsoratarwa mata kuma kayan ta zo ta tamin ta ga alama baiwa ta ba da shawara za ta kakanta kayan ta zo ke cewa na ita ya ado malau manya sinin da arshiya kabal an yasinin musulmi kabal an yasinin musulmin waye zai zo zai zo mun da gadanta kal ya ado malau man yasinin da arshiya kabal an yasinin musulmi قال يا يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم wannan mun ce muku mu hada Sulemana da mutum ne da aljanu gaba daya yanzu iya sai gwada mata irin mulkin ba irin nata bane wannan basarauni ya ce tana da daula da gadon sarauta wanda abin kudi kamar da hudu da cewa har aishin azim kwarai gado ne na sarauta sai yake suleiman cikin wada yake ce manya a cini da arshe ya ayyuwar mada ya yi manyan kamar wada wadawa manya a cini da arshe tsaban an yaci tsakan an yaci musulmi wane ne zai zo min da wannan gadon wannan matsayawar allah na kamar labari kayan ta zo so gadon a nan tun ta kamo hanya kayan ta zo waye zai kashi da gaugawa ta so gadon a nan ya san akwai masu iya a nan hadawa wani aljani kala ya surutu minan jini sai wani tsagera tsagera wani tsagera cikin aljani da ce ana ati ka bihi kabar an shukumin mukamin ni wannan gadan zan kama shi kayan ka tashi da kasa zama haka zama haka zan sarauta kayan tashi zan kama wannan gadan kayan ka tashi da wani kayan ka tashi a wannan zama zan kama shi ko ce wa inni alaihi laƙawiyun amin a san gado ne dukiya yake ba da garanti wannan gado a wajen kawo shi ni ina da ƙarin kawo shi kuma amini ne ina da ƙarin kawowa kuma zan zama amini ba na taɓa kunta cikin shi ƙarfin kawowa kuma da amana zai kashi kenan yadda yake da kawo to wannan ya ga akwai ɗan ɓata lokaci a hada ce ta suleiman can wani shi kuma ƙara inda ilimin adadin ƙara da ilimin littafi an a cika biyu kabar an cika da rika so ya ce ni yanzu ni kuma zan kama shi kayan kyauta idan ka kayan shi wani ya kayan ka shigo wadda kayan shi su zan kama shi to ba hira mace wanda a yi ba iya hori falama na musu kan inda kun yawon kun daga nan ba hira mace za a yi ba a yi shawara ba wani kanakanci ba kanakanci a nan abu na kun daga allah kurum ya ce iya hori kurum sai daga nan a gaban suleiman kuma kyauta ya ido kyauta ya ido ga shi mana gari da Allah ya ce gashi shi ne ganin haka suna abin ya ba shi girma ya ce haza min fadana rabbi da ya buluwa ne a shi kuma wannan abu kurin iya daga cikin fadala wannan daula ɗorin mulkin iya daga cikin fadalar ubangiji na don ya ji kuma jarabi ne na gode ko na kafirci wa man shakara in ma shi nafsu maka fara in rabbi ghaniyun karim wanda ya guje maka shewa wanda ma fitirce Allah ba ruwan shi da kowa Allah zaman kai shi maka mu moda shi kaga irin sarauta to amma mu dole sarauta ta kare ga su da manyan ta kare ya ana aiki baka aiki kina Allah ya kira shi mulki da ya ga mulki an kare ya mutu kuma ana cikin aiki mu su tsagerin ma'aikatan aljamin ba su ya mutu ba sai da wata gara ta cinye sandar iya faruwa ta kuma gara daga nan asirin aljanu tabbata ya bayyana da ana hudu sun san gaibu suna kala labarin gaibu ashe maka da tani ga shi dai suna ake kwadugu suna wahala musamman mai jiran ya mutu sai da gara ta tona su a ƙarshen mulki koma mai iya iyaka karshe da rikiyar da ke kawo na kware ko na banza zai kare wannan shi ne karshen wannan karatun musati da ya wuce sai yanzu ya karanta mana laƙarƙana da saba'in fi maskan ma'ayi allah ce cikin al'amarin garin saba saba ce gari ne asali cikin ruwa ta inganta wani ne cikin magabata da jimawa da suna saba cikin iya da iya wanda Allah ba sarauta wasu bangaren sham wasu bangaren yaman suka hu daula to wannan saba kenan ya su dauko daga sunan wannan bawan Allah aka manzo Allah ji namiji ne wannan su to yanzu na magana ba magana sunan shi ba ko magana saba a wani abu ne na aya a wannan da yake wakana da kamata a dauka darasi dan caji muskan aya fi muskan aya akwai wata aya a garin saba a mazaunar su akwai wata aya da kamata a dauka me yawa kan Allah ce jannata an yaminu wa shimal Allah ba wannan al'umma an ce garkaji ma'ana garake ma'ana kayan noma kayan marmari da kayan noma ko ina tsawon garin tsawon tahiya ce mai tsawo gaba dama da hagu kurin kayan ni'ima ne kayan gona ne kayan ni'ima ne kayan marmari ne gaba da dama dama da hagu yake dogon tahiya kurin ni'ima ce kurin sai ka yi bulagorin garin zuwa na garin duk garin haka ne shi da garin duk kawai garin garin kana kalon gari gashi nan da nan ka san duk tahiya cikin gari baka tsawon tarewa duk tahiya bulagorin ko garin ruwa baka tsawon tahiya to garin haka yake na wannan abin wannan kana tsaka wannan haka yake nan kuma tsawon tahiya suke bulagoro bulagoro cikin wannan ni'ima Allah ba su wannan ni'ima kuma suna da akwai manzo na Allah a cikin ya musu umarni na Allah ya ga musu kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu ku ci wannan arziki ne Allah ba ku ci arzikin ubangiji na Allah ubangiji ku ne ya dan ku ci amma kuma wasu kuro da ku gode ma Allah ku zama to masu godiya yarda ku gode mishi kenan kaga kan godiya ga Allah kaga bai godiya kaga bai mutunci zai biyayya zai abin da ake so bai tawaye ku yi godiya ga ubangijin ku tibbatatu tayyibatu wa rabbun ghafur gari lahiyayye an ce gari ne wanda Allah ba ga ni'ima malaman tarihi na can tafsiri hatta da duk wani kwari ma mai cutar babu wani kunama maciji duna matsala babu a tabbalatun ɗayyibatu gari na iya lafiya kuma ubangiji mai gafara ga bayan shi ma kada ya gafarta maka haka suke cikin wannan ni'ima ta ni'ima sama da ƙasa ko ina to me wa kana
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل na'am dan uwa wannan abin da ya wakana ga sako daga Allah ku ci ku sha ku yi godiya cikin wannan ni'ima ta wannan gari mai daɗi amma wannan kira fa'arun suka bijire suka bijire ma kiran Allah na godiya da ga Allah subhanahu wata'ala wannan bijirewa da suka yi dama nema ce ta Allah shi kuma Allah ce fa'arsanna alayhim silal arab sai muka aiko musu da wata kwarara ta dam na ta yi dam da hausa dam wata tarar ruwa wanda shi ne ake duk wannan noma wasan dam da take da dam baraj yanda baraj ce shi ne yake ba sau dama cikin komi cikin sauki kurin a gandari kurin wurin noma ne ko gandari shimka ce gandari ko wurin noma dam daban to kuje kuje da dam kun tarar ruwa Eh, mata- matattarar ruwa dam ko mace dam duk ɗaya ne da a tare ruwa don aiki kurin wannan damkin allah sai rusa shi nan labarin kushe dam kwanan nan a libya nan kuma labari ana yi na- na darna yankin bangazi na libya eh akwai iska amma abin da ya ka halaka mutane dam ne kushe dam ne biyu suka fule ana mutum dubu goma ana ta dubu ishirin Allah wa alamu wanda suka mutu gari Allah wannan hudu ne ake mutum dubu ishirin wasu ma gaba za a ke samu labarin shi kwanan nan gidaje ne kace kace gidaje ga iska kun ga ruwa sarrafa wata daga Allah sarrafa wata daga Allah Allah kun lokaci na jarraba shi lokacin da ba mai tsaka kama Allah dai jarraba wace kuma aikin Allah ne to su ma wannan garin haka Allah jarrabe su dan su ya rushe yawa garin kata kata wa badannahum bi jannatayn jannatayn zawat ukul khamr wannan gara ke da na ni'ima kayan mulmuli kayan daɗi kayan arziki Allah sai kuma canza su yanzu ba magana wa duk wannan ni'ima abubuwan da ake ji a ji daɗi a ci daɗi Allah ya rarrata su sai kuma garaken wani wurin sai ya koma jannatai ne zawati ukul kham ko yanzu ba komai a cikin garaken sai duk wata tsoro wanda yake mai daci guna ce duk abin da ka san tsoro a ku shuka mai daci za mu kan dabino ko zai ko inabi ko kaza babu yanzu sai shuka mai daci eh zawati ukul kham ko da shukoki yanzu ba ka ci ba ka ci bai ciwa daci fur wa asalin da goruba ran ta goruba dai abin da ta kare su goruba da ta hausa sai su goruba sai goruba da dai wa shidin min sidrin qalil da al magariya magariya ma ce ba ta kike bace ba ita kanta magariya da magariya na wani tana wani magariya tana da maka ce magariya tana wani ana sai da na waye ta kanta magariya ba ta kware ba ba ta kike bace ba eh wa shidin wa shidin min sidrin qalil da wani abu da cikin magariya ita ma aka wannan haka Allah musu jarrabawa me dalilin haka Allah ce ذلك جزيناهم بما كفروا Mm.
وهل نجازي إلا الكفور wannan canza wannan ni'ima ta koma ni'ima kayan marmari ya koma kayan daci ba abinci ma ba ya ciwa Allah ce jazainahum bima kafaru mun saka musu dalilin butulce mu Allah an ce wa shukuru lahu ni godiya to su suka kafir shi ma butulci ma na kafirce mu Allah me asalin kufur rishin yarda rishin rishin yarda da godiya ga ni'imar Allah kuf al-kufran an ce rike ne rike wani ana rike ne mana Allah da ya maka shine kufran kenan suka zama to butulu suka butulce wannan nima ta Allah to wannan abin da yau kan Allah ce wa hal nujazi illa al kafur shin muna yawan sakamakon ba ga in ba ga butul ba wannan sakamakon butul dan wannan Allah bai kawo mu labarin ba na saba da mu ji labari na tarihi sai na tarihi an kaza kaza a a darasi ne gare ku duk lokacin da kuke wata ni'ima ta Allah ko ne kata kata jin daɗi kuka abin da kuka dama ba ma ki lokaci guda Allah ce shi ne magana kuma shi ne darasi dan Allah ce mun ayi da karkana ne sabai fi maskanin aya aya ce ba labari da kwanci labari ba a wani ya kanta da mu aya yanda kuka ce mun ni'ima Allah take aka Allah ba ku ni'ima ku yi godiya ku yi abin da yake so ka ku butulce mishi ya ba ku zanto za ku kafce ma Allah ku abin da kuka dama da duke da Allah ba ku duke da Allah ce amma matsalar har yanzu abin da kika mutane za ka su ba ta zo amma abin da kullum mutane ganin labaru masu da labaru ba musulmi bane ba a yanzu rawa ne a samu kaya kilima ce wani yanayi ne wani tafiya da ci ce sai kaza sai ka abin yanzu aya ce amma ka baka wani abu ne yanayi ne ba ka aka ba ka aka da aya ce a ɗauke muku Allah ko yanayi ne kuma su nina ka haka kuma kaza ya sai wani abin yanayi ne kilima kin ce ta canza canjin kilima ne ha ba kilima ɗan uwa kusan cewa kuna Allah Allah Allah Allah Allah ne nan da ɗan shekaru katarban katarban san kowa san da yake cikin Nijar hanyoyin watsa labaru na magana da marubuta cewa da marubuta ta lalace da marubuta ya zobe aka yi ko marubuta ya rawa a saka ma ya da zobe da kunci to kowa san har da yau kana to abin da rashin nan duk tura ke gudu an yi sadarwa ni mai zai ya rashin nan cewa Nijar ta gama yawo yunwa ta gama Nijar saboda ta aka yi damar tushen abincin Nijar da marmuci yanzu da marmuci ko an maido ruwa ta tsari albarka tsara ta zirzi ta ba ita ba albarka wannan haka suke wani ko an maido ta ce kasa ta zirzi tsara ta zirzi ta marmuci ke Nijar ta gama yawo hankali ka tada ma hankali shekara nan shekara nan ka tarbar kalkar tarbar kada wajen arba'in za mu ce arba'in ba da kuma man zama da barbuci suke sana shi haska wani a kai mu ko ba kai ba har yanzu ana kawo ana kawo da margun za ka ana kawo su ci da koshi ta kawo nan kuma abinci shi ne har yanzu a cikin hada wake ba abin da ba a yi suna rayuwa wallahi kilma gaban Allah abin da ya so je ba wa mai hana hudu mu dogara ga Allah kuran ci gaba da rama
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير نعم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين الله أكبر التي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة cikin nima da yawa ta ba ana ga nima can bangaren garake da ko da maganar nima ko kuma daga cikin nima da Allah mutu ce wa ja'alna bainahum wa bainal qura da tabarakna fiha qura ghaira Allah ya maka sanya tsakanin Yaman da Sham an ce ma bata maka sai abin da kare bata maka duk wannan yanki wanda sai Yaman ayo san ya san Sham duk wannan yankin Allah sai sanya gari kana wannan garin sai ganka a wannan garin barka ta iya doguwa a cikin daji don gari ne nima Allah ka ko'ina ka eh wa kaddara na fi hasayar kuma nima Allah musu tahiyar sai aka gata ta tahiyar ba a jima na tahiyar wuri ne tsawo amma suka tahiyar cikin lokaci da jiri cikin nima da Allah musu wa kaddara na fi hasayar tahiyar kanta ba a blogon ba a jima na bulaguran nima da Allah musu ba daji da yawa gari zuwa daban gari kun babu wahala cikin lokaci kaɗan ya aje Allah ce siru fi halayali wa ayyamun amini in sa tare da annabi Allah ka ce ku yi tahiya ku tahi ku kai ku kawo dare da rana ko dare ko rana duk daya amini kuna cikin aminci ba mu ko daya haka sai ga rayuwa a je a zo ba wahalar tahiya ka kana cewa kamar hausa suke cewa dan adam tun daɗin mishi wace ya ce Allah kashe shi da suka yana kaga wani mako dole mai malisi gaba daya wai yanzu ne kike cewa to kuma dan adam zai dan dogon tafiya zai dan wahala kullum cikin nima bala gurin ba wahala gari kusa da kusa kuma ga komai gashi nima suka ce فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور da wannan ni'ima da kansu don fitilci jin da ya musu yawa faƙalu rabbana suka ce ya ubangijinmu ba'id baina asfarina gaskiya Allah ta hiya guntuwa ba dan jan wahala ma ta sha wahala Allah al-ajan da hiya alisa sai da tsoma suka suka suka ruka wa abin tahiyya da ya tsawo Allah da nisa tsakanin tahiyya da ya tsawo ne ma da mata da kansu tahiyya da ya tsawo suke ne wala kansu ba'id baina asfarina Allah a dan ja tsakanin bulagurin namu Allah ya yi ɗan tsawo ana ɗan shan wahala fitar cikin tabbas ba ɗan motsa jiki haka ɗan motsa jiki ma haka ne ɗan motsa jiki a ɗan wahala Allah ce wa zalin mu an fusa wannan mutane da kansu suka zalunta kansu amma shi kuma Allah ya ce faja'annahum ahadith wannan mutane muka samu labarin su cikin wani ni'ima wannan nau'in ni'ima gaba daya suke cikin ta gaba daya Allah ce mun sa su cikin kanun labaru sun shiga kanun labaru da da san mazan labaru an kare Allah ce mun sa cikin labaru wa man saqanan kullu ma mazan muka masa kata kata na san ana kata kata al'umma ka muka Allah ce muka masa kata kata garin gaba daya haka Allah rubuta ce muka masa kata kata bayan da su Allah halakar da su dalilin mutum ce ma Allah Allah ce inna fi zalika laayatin li kulli sabarin cikin lamarin wannan nasaba akwai ayoyi ga duk mai hakuri mai godiya ga Allah dole ya bukata rayuwa ta bukata hakuri akan jarrabawa ko dukkan bangaren rayuwa kuma mai hakuri mai godiya ga Allah shi zai gano da wannan akwai aya cikin al'amarin saba wanda darasi ne na mutum ya hattara da ni'ima ta Allah kaka bi ce Allah ka zama to mai godiyar Allah komi a hannun Allah ce lokaci guda ina canza ina canzawa dan komi a hannun shi Allah ce gaba ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين نعم الله ce ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين to wannan me ake cewa iblis ya gaskanta zaton shi a kansu a iblis ya rantsuwa ta ce su mula'atiyar nan min bayan aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
Iblis bayan halakar da shi ya san shi ya gama yawo shi kuma dama ya kare ya san ba magana tuba an kare dan wuta ne kurum Allah ga mai hukunci dan wannan da kwana ɗaya biyu wanda ke mutan tambaya da yawa ana tabar muna yara wai akwai wasu jama'a a makka wanda allah ya riga ya ɗan wuta ne kurin suna ta kuka a ka'aba ana ganin su allah ya riga ya gama ba su tuba ba su kun ɗan wuta ne ta suna ta kuka cikin ka'aba wani abin tun zai kashi a nazar sai wani labari me ya ka haka yan uwa mutum zai ga bala ya kuka kuka ne na takawa tsorara ba abin ba na kuka ne ba saba yi ba sun suna kuka mutum ya iya jin ayoyin ƙur'ani iya jin aya iya jin iya kuka iya tana hukum azab iya tana wanda ya kasance wanda san Allah din Allah kun kare da kushuri din san Allah ku kan tsoron Allah ne sai ce wannan Allah ya gama su ku kan ziki Allah ya gama su to an mu a wannan duniya yau a wannan duniya kaf babu wata kabila ko wani gida wata al'umma banda iblis babu wanda Allah ce ba za su yi ba babu ko yahudawa ko nasaru ko wata kabila kan ma ka ji labari ba shi ba ba gaskiya bane ba babu wata al'umma ko kabila ko wani gida ai su wannan kullu da mutane an kare babu duk wanda su Allah zai kauta shi iblis ne kadai Allah ya rubuta gama da shi shi kullu sai wuta kun shirin da wuta ce an kare iblis amma ba shi diyan shi ma akwai wani akwai ba ya wata ma su kare wuta diyan shi ma ko ba shi shi ne kullum ya akwai aljanu musulmi ba su imani aljanu masu imani musulmi ne kenan iblis ne kadai yake da hukunci daga Allah cewa dan wuta ne ba tuba amma dole tuba daga wuta shi na kenan ba magana bace ba ta a wai wasu a kurin kukan tsoron Allah to wannan iblis ya yi da yaron uwa shi da ya gama yawo cewa ya dauki alƙawari su mala'ike nan min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa shamailihim Allah zan je gaba da baya da wannan yan adam gaba da baya dama da hagu ba zan bar su ba ya ce wadda ta jido aka samun shakirin allah ba ka samu wannan tsaye wannan mafi yawa ba ka samu suna gode maka wadda kaga wannan su ka suna ce masu suka fitar ce mai ni'imar allah an ce wa shukuru lahu kaga ba sai gode ba sun kafirce to kaga wannan shi da aka ce wala kad saddaka alaihim iblis zannahu iblis ya gaskanta zato da yi zai gama da iyan adam zartan shi ya tabbata kan wa'in kai kai hatara iya nan alkawarin shi a kanka su dai wannan ya same su ya gama sun gama yawo daga cikin daga yan baya shaidar iya nan ya rantsuwa kuma iya neman gamawa da mu to su wannan ya gama da su Allah ya fattaba'u domin sun bi shi illa fariqan min al-mu'minin duk da wancan zamanin malaka akwai wasu ɗan jama'a wasu jama'a daga cikin masu imani su ba su yi shi kuma wani abin da ya wakana da ya gama da su wa ma kana alaihim wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lin'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz wa ma kana lahu alaihim sultan iblis da ya gama da su ba da ƙarfi bai zo kama su ci dole ka kaza sai ka shirka ka kaza a da ma kirci shi ne da shawara da wasu wasu ba da ƙarfi bai kai su kuma Allah ya wani jarabawa illa li na'lam man yu'minu bil akhir wa min umman huwa min hadi shak Allah ya yi wannan jarabawa ta tsakanin ɗan Adam da Iblis dan a bayyanar a gano wane ne mai imani na gaskiya da lafira kuma waye yake cikin kokonto kullun kiyama amma ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangiji akan komai Allah ya kiyaye komai da wanda ya bi da wanda bai yi ba Allah ya san abin da ke wa ci gaba
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله Allah kima masu shi umarni masu da'awar ko tsammanin akwai wasu masu wani abu mai iya badawa wani wanda mai wani amfani shi an bauta ya ce gaya musu su kirayi abinda suke riyawa wanda ba Allah ba musu wani abu Allah ke cewa wa'annan abun bauta wanda ba Allah ba la yamlikuna mithqal dharratin fi samawati wala fil ardi bisa mallaki komai ba kwatamcin zarra a sama ne ko a ƙasa ana ta lazina kuma min duni malikun ma yamlikun min kibina ta min kibina da Allah ce dinna ma'ana Allah ya kore babu wani abu ko mun ka aike shi mun ce ana ka zarra wai ba dan ba a misali ne na kaɗan ƙasa da haka sama da haka ba wanda ya mallaki wani abu duka ma aka diba shi kan shi abin botal shi ma bawa ne na Allah shi kan shi bawa ne na Allah zaka ta da san a kauce shawa. lokacin da suke aikin hajjin su cirka suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharika laka huwa ma malak ya Allah muna amsa maka kiranka Allah baka da abokin tarayya sai abokin tarayya da shi da shi kai shi ma kai kama da kai gaba daya shi ma bawanka ne Allah shi kai gaba daya kenan ba gaban amina komi komi bawa na Allah ne ke ba abin suka mallaka kwatamcin zarra a sama ko a ƙasa bayan su mallaka ba Allah ce wa ma lahum fihi ma min shirk ba su mallaki komai ba kwatamcin zarra a sama ko ƙasa haka kuma eh ya ce ba su iya bane ba ma sun haɗin guya ko da Allah ko Allah ce wa ma lahum fihi ma min shirk babu wani abin bauta da suka yi haɗin gwiwa da Allah a sama ko a ƙasa babu bai da abokin tarayya abokin hannun ku aka sositi aka yi da Allah za su rika Allah a gamu aka yi kaza babu shi Allah ke nan babu wani abuwan ya shi idan ɗan adam ya ce sha ni ma Allah kuma ma Allah ba ta ce babu ne wata kace Allah aka ɗan adam duk lokacin da ma Allah zai bar Allah wani mutunci kaga da neman Allah take ma Allah ba ta ce shi ne shi cikin ce ta kaji daɗi ya saba ma Allah ko ido ni'imar da ya baka ka kalla sai ka ce sai kai farji kakka yi ka ce sai kai ka san wani dan uwanka ne lahi ba wani abu halarcin bai iya zuwa halarcin Allah ya hana ko halarcin bai iya ko yara a cikin ka bari ya gani ta kai kai ba gaya ba haka ni'imar da Allah baka kamar kai ta ba a gaya ba Allah dilocin Allah saba ma Allah da wata ni'imar Allah ta saba ma Allah to Allah ce ba su da wani abokin tarayya ba wani abu da Allah ya haɗin gwiwa da wani ba mai shi kun ba kuma haɗin gwiwa da kowa ba ya ce wa malahu minhum min zahir haka shi Allah bayan haɗin gwiwa ko wani agaji a ce akwai da bayan bai agaji da wani bangare ba a halittar abin nan ba ya ma Allah wani agaji ya wasu ƙashin gwiwa ba Allah bai da wani mataimaki a cikin duk wani abu da kuma Allah Allah ne shi ke mahalicin kowa da komi ubangijin kowa da mulkan wa khalaqa abidan kulluhum lillah kuma ne bawa yake na Allah halittar Allah ne kuma cewa alfiya shi mulkin Allah tasarrufin Allah abinda Allah zai yi kuma ne dan haka wala tanfa'u shafa'atu wala tanfa'u shafa'atu indahu من أذن له حتى إذا قضي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نعم
nan bayan zai zumunci cewa babu wani abun bauta da yake haɗin gwiwa da Allah yanzu akwai matsalar kawari a wancan zamani yanzu ma akwai wannan magana na shafa'a ko a yahudanci balle a kiristanci kullum ba suke yadawa cewa maceci isa mai ceto da abin da kai zai doke maka gobe kiyama kai ba ruwanka isa ya doka masu ke cewa to duk man yawa an bauta dai suna bauta musu ne dalilin wai suna da wani matsayi a wajen allah hatta ƙurashawa in ga ƙurashawa ba su matsala da allah cewa Allah Allah ne shi yake halittawa shi yake badawa duk wannan ba su matsala kwanan shawa ta kawo ga musu tambaya wa sama wa ya kasar ce su waye ku Allah wa yake rabin su Allah kuma su matsalar su wannan tsani ta hanyar wani a san biyan bukata ko ceton gobe kiyama duk shi matsalar su masu san Allah Allah ne to ko a yanzu ne ba sauran mushrikai yahudawa ko nasaru su sa Allah ta ce Allah ma ko su zama da Allah amma matsalar su wani isa zai cece su yesu mai ceto har suka jako mai ceto eh ba isa ba zai ceto amma kowa zai ceta shi ne magana kenan masu imanin zai ceta da sauran masu imanin suke ceto ba ko da ceto ga annaban Allah amma bayan da ba su suke tsammani isa tabbata ka yabar duniya sai ya hawa da yakansu duk masu cewa sun Allah Allah ne su zai fara yaka bayan Allah ya mai da shi abin da ya tabbata na goma washi su zai tabbata musu abin da suke da haka bane ba kuma irin zai fara yaka idan ba magana wacce ceto na wani a hannun wani to wannan ceto da suke tsammani su masu bauta goma ka suna da shi masu bauta isa kowa ya tsammanin wani zai mai gobe kiyama shine Allah ke cewa wala tanfa'u shafa'atu illa liman azina lahu ba ceto bai amfani a wajen Allah sai wanda Allah ya ba uzuri manzal zai shi inda illa bi idin ba mai ceto a wajen Allah sai da uzurin Allah wa kam min malakin fi samawati وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى na'am nan ai su akwai ba sun mala'iku dole da akwai sun mala'iku za su ceto Allah ta wa kan min malakin fi sama nawa daga cikin mala'iku da ake wata ma a sama su alta hatta da su innan mala'ikun la tukuni shafa'atu shi'a ceton mala'iku bai amfani komai ga wani illa min ba'd an yi azan Allah kuma ya shawara kenan da mala'ika da annabawa da masu imani gaba daya ba ne duka gaba ni zai yi duka Allah ne in ya so karar mutum daga annabawa ne ya ce ka je ka ceci wani amma ba mu yi ma Allah karbani zo Allah zai kaza ni da zo ba mu yi wa zo ba ko malaika ko annabi ba mu ce Allah zai kaza a a Allah yake ba ka dama ka je ka zo ka rufa a baka haka Allah ke musu shi ki ce ma ce ba mu zan wajen Allah ce Allah bace tan wani haka Allah ce wala shi inda wala bi zin Allah ce ko hadu ba a zuwa ne ba a zuwa ne mun ci sama wai he ba ka zo ka nema annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa in ka tattaba kalkun sa abinda ya ganta a filin kiyama wanda yake cewa bakan mahamudu da allah bai shi kiyama ta ta rikici bayan sabi an tara kowa da kowa ga mutum ga aljani kowa ga shirin guda gaba ɗaya a wuri guda an allah biyawa kowa magana ba bala'i zai bala'i tsarin zai tsanani muna sai kai ta allah mu nema a yi sabi kowa sabbata yin shi ma kun tsayuwa ko tabbata sama sabbata allah tsayuwa ko ta wani kiyama za a ce na za a za abin da ke nema a nema ake Allah yi hisabi sun na gama kowa da kowa a shi na na jiban labari za a je gaba ɗaya taron dangi za a tunkari tun daga adam adam ya kawo zini shi ya ce ai Allah a yau Allah subhanahu wata'ala ya yi wushin da bai ta wushin da yau ba kuma zai ƙara wushin da yau ya ce ni na ce ma'ala kawai ko zan bala zuwa ya ce ni zan je in ce ni Allah ba zan iya ba ku je wajen nuhu a zaunin nuhu alaihi salam nuhu ka ga hannun mutum kai ne annabi manzo Allah kaza kaza kaza sai mai yabo su ce ka roƙa mana ubangiji ya barci ya mana hisabi ce kai ni ai a yau Allah ya wuni fushi bai taba fushi ba irin na wannan rana kuma ba zai ƙara fushi ba irin na wannan rana bayan wannan rana a ce ba zan iya ba ku yi gaba zuwa ga ina Ibrahim alaihi salam shi ma za a zo ya naga nuhu a yi ji a yabi a bai shi khalilu rahman kaza kaza kaza kaga hali muna cikin halin musiki yau ka nema mana ceto ga ubangijin da mana yasa ya ce kai zai ka uzurin shi wani an bayanai da yi shi ma dai ce wallahi yau ubangiji ya wani kushi da wata kushi kushi ne ba kuma zai kara kushi birnin na wannan rana na ka kuje gaba ya ka uzurin shi a je ga musa shi ma haka ya ka uzurin shi ya tura zaka isa shi ma uzurin shi manzana ta ce ana na ana na shi kuma Allah ne ya ba shi gane iya cikin abin da alamin hususiya kuma shi ma zai wa kana manzana ke ban labari ya ce za ni gaban al'arshi in fada yi sujada ko yanzu sujada ne zai sujada ne ba ce zan yi sujada in yaba Allah da kalmomi ne ban Allah ita wala har a yanzu ban san waɗannan kalmomi ba sai kiyama tun ta tashi in ya sujada ga Allah za a cusa mishi kalmomin yaba Allah zai ba Allah iya kan yabo sai in ya yayi Allah sai ya Muhammad irfa raka ishfatu shafa daga kanka ya Muhammad ka nemi ceto yanzu kuma a baka kaga ne Allah ce ke shi magana ke ba ceto bai yi ya yi uzurin Allah ke da abin da ka rike daga duniya ka rike banza ba ba yi makomi a duk magana misali wanda bauta ne daga duniya ce wani mutum tona ne wa gaya maka wa gaya maka shi zai ceton kuma gaya maka shi zai zaba shi zaba shi kanka ba haka bane ba zaɓa da shi ne sai sai mutu a mun ce mun ce mun ce ba ceto ba akwai ceto amma ba kai ba ba zaɓa kanka ba kai kake zaɓa kanka ba kai ga mai ceto na balle man yawa matsalar a yau da yawa wasu bayan Allah ne ba annabawa ba ba sabon da annabai ma shaida ba ba su shaida daga wajen Allah ko an ko mutanen kirki ko su suka ce mutanen kaza mutanen kirki ne kullum da su yi almajiran su kullum duk da yana da kuma a majin su ba wani magabaci da ya yi da su ba ne magana sabai duk gani su ne tiyarsu almajiran su suka ba ta matsayi to kowaye matuƙa barka cewa wani zai da ceto gobe kiyama yan wakai kowanda Allah ya ma shaida da ceto da aljanna gobe kiyama wannan guda gobe gobe sauran sabai ko ko su wani zai cewa abubakar suka cece kuma yana yi abubakar wasu ta koma ai da mishi ga yin mutu abubakar ina abubakar garanti ne inda hana yi yau na yamma gama bakariya Muhammad Bakariya ba ko Umariya ko Usmaniya ko Aliya inda har wani wanda yake yarda zama ceto haka su ne garanti su ne garanti ne Abubakar dan aljanna ne Abubakar dan aljanna ne Umar dan aljanna ne Usman dan aljanna ne Adnan dan aljanna ne Umar dan aljanna ne kada ila jawai aljanna ne garanti ne aljanna ne amma su ma ba ne wancan tansu balle mutumin da baka da garanti kurum shi ma ta kan shi yake ba kai ba ka ta kan garanta Allah ya ce kenan wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto baya amfani a wajen Allah sai wanda Allah ya ba uzumin ceton tukun zai ceto hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir nan menene ruwaya sunna hadisi ya bayani ma'anar wannan aya Allah subhanahu wata'ala yi wani umarni mala'iku kan wani sauti na ƙaran wahayi da ake mala'iku annabi kace kaman zama ka zaba sarka a saman dutse karar suna jin kana jin ƙara kamar abu bugun dutse wannan sautin Allah na sauti na wahayi akan mala'iku mala'iku za su rikita su tsorata ba mai ce a ƙala za su shuru tsoro duka zakatunsu can daga baya idan an yayi tsoron sun shiga hankalinsu shi ne kuma ƙalo ma za ƙala rabu da ce tun daga sama wahayi aka yi mala'ikun sama a yoyi ƙasa haka za su ci hannun tsoron wani gaba ɗaya kowa ya tsorata ba san yau kana ba yanzu 'yan farkon ci yanzu sauran za su ce wai me ubangiji ce da sun sun ba baban zaɓa wani abu me ubangiji suna yi su ji me sakamakon wani waye waye me a kai tukun 'yan sama su ba da labari zuwa ga 'yan ƙasa na wani abu da zai wakana a wannan duniya shi na can asalin tushen bokanci daga nan ya taso can farkon al'amari irin wannan wa'ayi ne idan mala'iku na sama abin ya zo har zuwa saman duniya irin wannan labaru aljannu na zuwa sama wanda sun kula da bada suna ciro irin wannan labari aka sai wani abu zai wakana a duniya sai wani abu shahararre to suna abokan alaƙa su na bokaye a duniya wani akan kona shi kayansu wani kuma iya ka ta ya zo ya hudi an katar wani boka cikin abokan mu'amalar shi na aljannu ya kano labarin za a kasa a duniya sai zo ce jama'a za a kaza a wannan garin kaza za a yi ana nan kuna ga abin yanzu daga nan shi ke nan ya kulla ya samu wannan boka daga ya shahar duk duniya kuwa labari a yi da aka kaza kaza boka wani ya bayan labari ko abu ne ya wakana shi ke nan zan fitar da duniya annabi ta wannan ƙarya wannan gaskiya ɗaya ne samu yayi to kuma shi ke nan sai da ya shi ƙarya fura asalin bokan shi ke nan wannan shi yasa da Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kowa ce ya Allah ne aka yi ta aiko manzan Allah sai zama a shi ne kadai Allah ya ko sama wannan shi ne ai suka aljannu suna yawo sun je sun saba zuwa su kala ba su ce ina da masu sama wajen na muni a ta harsun turiya wa shuhuwa وأنا
كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا كاجي suka ce wa anna lamasna sama mun yi sama da muka saba فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا mun san kun mun je yanzu kun mun je sama mun nuha sai muka samu sama an tsare ta da wuta tsaro mai kari suka ce kuma mun kuma wa anna kunna nabawda mina da sama fa man yastabi al'an yajri lahu shihaba wa sa mu da muna da wani zama na musamman muna da wani zama na musamman a sama inda muke samo labari to amma a yanzu abin daga mun je yin suke wani tsaro mai ƙarfi ba damar zuwa suka to akwai matsala ne akwai dalili wa anna la nadri asharrun wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada
suka ce wa anna la nadri mu wani abin da ya wakana ba mu sani ba me dalilin shi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada to wannan wani sharri ne da aka kawo musu labari daga sama yanzu an riya ana zuwa wani sharri ne same kasa ko ko ubangijin su ne yake niyyar su shari'a kaga shari'a kenan daga nan suka shiga yawon duniya neman mai dalili a suka shiga ga nasarar salma yana karatun qur'ani to wannan shine asalin bokanci kenan daga nan ya taso to wanzu wannan kowa Allah ya yi kurin sai bige-bige eh ƙarya ƙarya ba wani mutunci ƙarya ce wata eh kullu ƙarya babu wata Allah ya shiga yace to idan Allah ya doke wannan wannan tsoro nasu hatta idza fuzi'a sai lokacin da aka doke wannan tsoro an kulubi daga zakatan su qalu ma za qala rabbukum sace mai ubangiji mai ubangiji yace zaka nan ya kawo qalu alhaq sace ubangiji ya kalma ta gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir Allah shi ne madaukaki ne girma الله كما ننزل تفسير ننزل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.